ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na nefa a nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta hamsin da biyar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
hayyak Allah dama ayar da ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka faqul salamun alaikum kace da su aminci ya tabbata akan ku kuma ka gaya musu kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya wajabta wa kansa ya kaddara wa kansa rahama duk wanda ya wani mummunan aiki da jahilci ma'ana rashin sani bai sani ba yayi bisa kuskure sa'an nan ya tuba bayan haka ya kyautata aiki fa'inna fa'anna Allahu a gafurun fa'annahu gafurun rahim Allah tabaraka wa ta'ala ce to shi mai gafara ne kuma shi wato mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin waɗancan al'amura a cikin wata aya sai ya ce waka zalika nufassilu da ayat ya ce kamar haka muke bayyana ayoyi muke fayyace su daki-daki wali tastabi na sabilar mujirmin sabilar mujirmin domin wato ainihin hanyar mujirmai ka gane su don ka gane hanyoyin mujirmai a fili ka gane hanyoyinsu قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله kulka ce da su inni nuhitu ni an hana ni an abuda allazi tad'una min dunillah na bautatawa wanda kuke bautatawa wanda ke kuma bayan Allah tad'una ma'ana wanda kuke kira ana nufin wanda kuke bautatawa kuke roƙansa wanda yake ba Allah ba qul la attabi'u ahwa'akum kace da su ni ba zan bi wato son zuciyarku ba qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadin idan har ne biyayya ga san zuciyarku qad dalaltu don haka ne na bata kenan idan har na bi san zuciyarku idan idan ne haka din wama ana minal muhtadin idan na bi san zuciyarku ban zamto daga cikin masu shirya ba kenan Allah ta'ala yace kamar haka wa kadhalika nufassilu ayat kamar haka ne muke fayyace ayoyi muke bayyana su ga sunan daki daki kaza hukuncinsa kaza kaza hukuncinsa kaza ga yanda zaka ma'amalanci mu'minai ga yanda zaka ma'amalanci mushrikai Allah ta'ala yace wa kadhalika nufassilul ayat tunda a baya su sun ce ya daina zama da ainihin talakawan cikin mu'minai Allah tabaaraka wa ta'ala ce kada ka kore su kada ka kori wanda suke sallar asuba kuma suke sallar la'asa idan suka zo maka ka ce da su salamun alaikum Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar haka muke fayyace ayoyi muke bayyana ayoyi walitastabina sabilul mujrimin domin ka san hanyoyin mujrimai wana ka gane cewa ga fa halayyar mujrimai ga halayyar mushrikai ga halinsu to ganganci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafirai ba sa son ku suna kulla muku makirci ba sa son ci gaban ku ba sa kaunar ku kace ai su sun ma fi amana fiye da mu'minai to wannan magana ta yi muni kaje mutum ya ce ai arnan ma sun fi musulman amana a'a idan suka yi wani abu na kyautatawa ko na yin daidai to a daidai wannan gabar dole ne wato ka bayyana cewar eh sun yi daidai saboda musulunci addini ne gaskiya amma ka cokan ɗinsu ka ce wai sun fi musulmai amana ko sun fi musulmai gaskiya to wannan wato mummunar magana ce domin babu mafi munin zance shine fiye da zancen da wanda zai ce Allah ta'ala yana da ɗa babu mummunan halayya kamar mutum ya karyata Allah ko ya karyata manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su kuma duka wanda ke ba musulmai ba abin da suke kai shine mai karyata manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ma da baki ba su ce karya yake ba ai aikace sun ce karya yake domin inda ba su ce karya yake ba sai su yarda da manzanci Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar haka ne nufassilul ayat kamar haka muke fayyace musu ayoyi daki daki walitastabina sabilul mujrimin domin ka gane hanyoyin wato mujrimai allazina tad'una min dunillahi kace da su qul inni nuhitu an a'budu allazi tad'una min dunillahi kace da su an hana ni ni bazan bautatawa wanda kuke kira ba ma'ana wanda kuke bautatawa ba min dunillahi wanda yake ba Allah ba qul la attabi'u ahwa'akum ka ce da su ni ba zan bi son zuciyarku ba ba zan bi bautar gumaka ba ba kuma zan kori talakawa wanda suke muminai in daina zama da su ba qad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin idan nayi haka na bace kenan kuma ban zamto daga cikin masu shirya ba na'am
وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين بارك الله فيك الله تبارك وتعالى يقول كثير سو إني على بينة من ربي ni fa ina kan hujja ne ina kan dalili ne daga ubangijina wa kazzabtum bihi ko kuma kun karyata kun karyata shi mana kun karyata abin da nazo da shi din ma indi ma tasta'jiluna bihi abin da kuke gaggawa da shi din ba a guri na yake ba ma'ana ba a hannuna yake ba inil hukmu illa lillah lalle fa shi wato hukunci akwai wani gidan wuta wannan illa lillahi ba a hannun kowa yake ba sai a hannun Allah tabaraka wa ta'ala ya qussul haqqa Allah tabaraka wa ta'ala yana yin hukunci na gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu yin hukunci masu rarrabe tsakanin mai gaskiya da kuma wanda yake kambata kullau an kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi kace da su inda a ce abinda kuke nema na gaggawa kuke nema a gaggauta din da a ce a hannuna yake laqudi al'amru to da an gama al'amari in kace da su inda gaggawar da kuke yi da a ce sha'anin a hannuna yake laƙudiyar amru da an gama al'amari da yanzu yanzu an kashe ku an azabtar da ku baini wa bainakun ma'ana da an yanke hukunci an gama al'amari tsakanina da ku wallahu a'lam bizzalimin Allahu tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin waɗanda suke azzalumai waɗanda suke sun saba masa subhanahu wataala Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su inni ala bayyinatin ni fa akan shiriya nake ma'ana akan hujja nake duk abin da kuka ina yi ina da hujja daga gurin Allah tabaraka wataala min rabbi hujjan nan daga gurin ubangiji na wa kadzabtum bihi ku kuma kuka ƙaryata shi kuka ƙaryata da shi kuka ƙaryata da me ma'ana abin da nazo da shi kun ƙaryata alqur'ani kun ƙaryata wato manzancin da nazo da shi ma indi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke gaggawa da shi din ba a hannuna yake ba tunda su abinda suke cewa shine in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan abinda suke cewa kenan idan wannan abin da manzo ya zo da shi gaskiya ne daga gurinka to kamar ruwan duwatsu daga sama kaga kiran kiran ruwa kenan kiran arada da ka ka ji ganganci fa in dai gaskiya ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suke cewa Allah to in dai gaskiya ne abin da ya zo da shi to Allah kamar ruwan duwatsu daga sama a kansu ce ma in gaskiya ne to su ga wata alama wacce take nuna cewar eh gaskiya ne suka ce in dai gaskiya ne to a musu ruwan duwatsu kuma da hali gaskiya ne abin da yanzu shi kaga kenan me suna gaggauta cewar azaba fa ta zo in dai da gaske ne yanzu yasta'jiluna biha alladhina la yu'minuna kenan alladhina la yu'minuna biha wanda ba su imani da wato ita tashin alkiyama ba suna gaggawar akwai sauri a tashi alkiyama wanda ba su kuma imani da ita ba su a ganinsu in dai da gaske ne alkiyama ɗin to a gaggauta tashinta domin su a gurinsu babu ma ita shi ne allahu tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ma indi ma tastajilu na bihi abinda kuke gaggawa da shi ɗin ka ce da su ba a hannuna yake ba da kuke cewa a yi ruwan duwatsu daga sama kuma a tashi alkiyama yanzu yanzu a kashe ku yanzu yanzu ka ce da su wannan ba a hannuna yake ba inil hukumu illa lillah ya kusul haq ka ce da su hukunci fa a gurin Allah ta'ala yake ya kusul haq Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake hukunci da gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairin masu yin hukunci saboda shi ya san komai kaga kenan zai yi hukunci daidai yanda yake subhanahu wa ta'ala amma duk wanda Allah ta'ala ya wakilta shi ya yi hukunci a cikin bayi abu ne mai sauƙi abu ya ƙuya gare shi ya yi hukunci a bisa rashin sani ko da bai saka san zuciya ba tunda shi ɗan adam bai san komai ba abin da ya bayyana a gare shi yake iya sani Allah ta'ala ya shafi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wallau anna indi ma tasta'jiluna bihi kace da su inda a ce abin da kuke gaggawa da shi din na azaba a hannuna yake laqudiyal amru to da an yanke hukunci baini wa baina kuma tsakanina da ku ma'ana da azaba ta sako yanzu yanzu an halakar da ku inda ni ne mai yi ka gaya musu haka amma allahu tabaraka wa ta'ala shi alhalim ne ma'ana mai haƙurin jinkiri ne sai bawa ya zo sai ya kama shi wallahu a'lamu bizalimin allahu tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin suwane ne azzalimai na'am
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات ولا حبة في
Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa innahu mafatihul ghaib a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ne taskokin gaibu suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san waɗannan taskoki ko mabudai na ainihin gaibu sai shi illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake birane ya san abin da yake ƙauyuka kuma ya san abin da yake cikin ruwa ya kuma san abin da yake kan tudu wa ma tasqutu min warqatin Allah tabaraka wa ta'ala yace duk abin da yake fadowa na daga ganyen bishiya illa ya'lamuha fati Allah tabaraka wa ta'ala ya san adadin da ya zubo wala habatin fi fi zulumatil ard ko wata kwaya a cikin duffan ƙasa a can ƙasa Allah ta'ala ya san akwai wannan iri ɗin ya san akwai wannan ƙwaya wala raɗabin wala yabisin ko ɗanya ko busasshiya illa fi kitabin mubin face yana cikin lahul mahfuz shine kitabin mubin wato littafi mabayyani lahul mahfuz wa huwa alladhi yatawaffakum billayl Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake karɓar rayukanku da daddare ma'ana lokacin da kuka yi bacci ويعلم ما جرحتم بالنهار الله تبارك وتعالى كما يا سن ابن da kuka aiwatar da rana wato lokacin yini thumma yaba thumma yab'athukum sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tasar da ku daga baccin fihi mana tasar da ku a cikin yinin ku tashi daga baccin liyuqda ajal ajal ajalun domin Allah tabaraka wa ta'ala wato dan ya gama wani ajali musamman wato dan ya gama wani ajali wanda aka sa masa lokaci wanda aka kiraye shi mana dan ku gama adadin kwanakinku da ɗibar muku thumma ilaihi marji'ukum sa'an nan gare shi ne makomarku take thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sa'an nan ya baku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa indahu mafatihul ghaib a gurinsa ne taskokin gaibu suke mana mabuɗan gaibu sanin gaibu na Allah ne la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san gaibu din sai shi subhanahu wata'ala Imam al-Bukhari ya fada wani hadisi a cikin babin da ya sa masa suna babun la yadari mata maji'ul matar babun da ba wato ba wanda ya san yaushe ruwa zai sauka wanda aka rawato daga abdullahi ɗin dinar yake cewa abdullahi ɗan dinar yake cewa ya ji abdullahi ɗan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah mabudan ghaibu taskokin gaibu guda biyar ne ba wanda ya san waɗannan al'amura guda biyar sai Allah tabaraka wa ta'ala na farko ya ce la ya alamu ma tabidul arham ahadun illallahu ta'ala wala ya alamu ma fil gadi illallahu azza wa jal wala ya alamu mata ya atil matsaru ahadun illallahu tabaraka wa ta'ala wala tadri an wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut illallah wala ya alamu mata taqumu sa'a ahadun illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaib guda biyar ne taskokin gaibu guda biyar la ya'lamuha illallah ba wanda ya san su waɗannan guda biyar sai Allah na farko la ya'lamu ma tabidul arham ba wanda ya san abin da mahaifa ta kunsa abin da ta rufe ba wanda ya isa ya ce maka haƙiƙanin sanin me a cikin mahaifa ba wanda ya san wannan sai Allah a zamanance watakila wani tunaninsa ya tafi cewar ai ana iya scanning a gano cewar me a ciki ya ce e za iya gano namiji ne ko mace to idan an gano namiji ne ko mace za a iya gano cewa dogo ne ko gajere ba za a iya wannan ba za a iya gano in ya zo duniya sissiran mutum ne ko kakkauran mutum ne ba za a iya wannan ba za a iya ganowa wannan mai kudi ne ko mai mulki ne ko talaka ne ba za a iya gano wannan ba za a iya ganowa mai ilimi ne ko jahili ne za a iya gano nan a cikin mahaifiya ba za a iya gano wannan ba to kaga kenan ba a san me a cikin mahaifa ba hakikanin sani ba a sani ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya san ma taqidul arham abinda ainihin wato mahaifa ta kunsa ahadun illallah sai dai Allah ta'ala wala ya'lam ma fil ghadi illa Allah azza wa jal babu wanda ya san me zai faru gobe me a cikin gobe sai Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san wannan mutane suna iya shedulin gobe za su yi kaza jibi kaza gata kaza amma watakila kafin goben wanda ya tsara abin ma ya mutu watakila sai goben ta yi shi wanda ya tsara ɗin yana nan a raye amma kuma waɗanda za su gudanar al'amuran wani bashi da lafiya ko wani ma ya mutu ko wani abu dai ya faru ko a ce an samu ruwan saman da ba za a samu damar aiwatar da wannan ba ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah tabaraka wa ta'ala nawa nawa ne zaka ji sun ce gobe wato in ana ba da labari washe garin za a yi kaza din shine aka tashi da wannan hatsaniyar shine abin da ba a yi ba kenan mana su mutane ba san me zai faru gobe ba wannan yana ɗaya daga wato na biyu kenan daga cikin mafatihul ghaib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na bukhari na uku yace wala ya'lam mata ya'ti al-matar ba wanda ya san yaushe ruwa zai sauko ba wanda ya san wannan sai ai hadiri iska ta dago hadiri ya taso amma kuma ka san ba ai ruwan ba sai ya zama hadirin kaɗan ko ma babu hadirin kawai sai ka ji ruwa ya sako kuma ba wanda ya isa ya san ko da ga hadirin ya taso kuma ko da za a yi ruwan daidai karfe nawa dot za a fara saukar ruwan ba wanda ya sai musan wannan masu harsashe idan suka ce gobe za a yi ruwa ko ran kaza za a samu mamakon ruwan sama a yankin kaza da kaza sai kaga sun yi harsashen kuma wata ma ba a yi ba wani lokaci kuma su yi harsashen kuma a yi amma takamaiman yaushe za a fara ba su san wannan ba yaushe za a ɗauke ruwan ba su san wannan ba ruwan ɗigo nawa ne zai ɗiga ba su san wannan ba ruwan adadinsa lita nawa ne za a yi gaba ɗaya allah ta'ala fa ya sani za a yi ruwa a garin nan yau allah ta'ala ya san yaushe za a fara kuma ya san lita nawa ne ruwan da zai sauka a gidan duniya kuma ya san yaushe za a ɗauke tak subhanahu wa ta'ala ana yin ruwan sama ka ji ruwa yana sauka yana sauka ka ji ya ɗauke can sai ka ji ɗan wani ɗigo ya ɗigo is Allah ta baraka wa ta'ala duk shi san wannan subhanahu wa ta'ala na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut ko wala tadri anfusin bi ayi ardin tamut kamar ne zo cikin hadisi rai bata san a wacce ƙasa za ta mutu ba ba wanda ya san a wanne gari zai mutu ko a wace ƙasa zai mutu ko a daidai ina zai mutu ba wanda ya san wannan watakila za ka mutu ne a gidanka watakila za ka mutu a ɗakinka watakila za ka mutu a asibiti watakila za ka mutu a garinku watakila za ka mutu a masallaci watakila za ka mutu a ina a ina allahu tabaraka wa ta'ala da shi ya san inda za ku mutu amma dai ƙarshen al'amarinku aina ma ta kunu ya ati bi kuma allahu jami'a duk inda kuka kasance dai Allahu tabaraka wa ta'ala zai tattaro ku gobe alkiyama ya kawo ku farfajiyar lahira ya muku hukunci nabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ya'lamu wala yu'lam mata taqumu sa'a ahadun illa Allah ba wanda ya san wala ya'lamu mata taqumu sa'a ba wanda ya san yaushe ne alkiyama za ta tashi sai dai Allahu tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar juma'a aka halicci annabi adam ranar juma'a aka shigar da shi gidan aljanna ranar juma'a aka fidda shi daga gidan aljanna kuma ranar juma'a za a tashi alkiyama to amma wace juma'a ce Allah ta'ala ne kadai ya sani saboda haka kenan wala ya'lamu mata taqumu sa'a ahadun illa Allah ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake da wannan ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na ibnu umar ya bayyana waɗannan al'amura guda biyar su ne wato ainihin mafatihul ghaib da Allah ta'ala ya faɗa cikin wannan aya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa a gurin sa ne taskokin gaibu suke ba wanda ya san su sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr al barr wal bahr wasu malamai daga cikin magabata suke cewa kamar mujahid yake cewa al barru almafawizu wal kifar yake cewa shine wato farfajiya sahara ta daji wannan shine albar albahar kuma shine inda mutane suke rayuwa Allah ta'ala ya san abin da yake cikin sahara wato namun daji nawa ne a wannan sahara ababe masu numfashi nawa ne a cikin wannan sahara kwari nawa ne a ƙarƙashin wannan saharar bishiyoyi nawa ne a cikin wannan saharar Allah ta'ala kaf ya sani ya kuma san mutane nawa ne a cikin gari inda mutane suke rayuwa ya san dabbobinsu guda nawa ne tsuntsayensu guda nawa ne subhanahu wata'ala wasu kuma suke cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shine wato ya san abin da yake cikin ruwa ya kuma san abin da yake kan tudu ma fil barri abin da yake kan tudu Allah ta'ala ya sani ya san yawan mutane duk yanda aka yi wato kidaya fa census duk yanda aka yi kidaya akwai mutanen da ba irga su akwai da yawa waɗanda su ba irga su ba da yawa daga cikin ma'aikatan ma ba irga su ba da yawa daga cikin mutanen ba a ma kai kansu ba da yawa daga cikin mutanen da bayan an irga suka mutu da yawa kuma waɗanda bayan an irga aka suka zo duniya saboda haka ba wanda ya san yawan ɗan adam sai Allah ba wanda ya san yawan tumaki sai Allah ba wanda ya san yawan dukkanin dabobi sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wata warka ma'ana wani ganye da zai faɗo daga kan bishiya face Allah tabaraka wa ta'ala ya sani malamai suke cewa abinda ake nufi ma tasqutu wa ma tuthbitu wato ma tasqutu wa ma tathbitu ma'ana ganyen bishiyar da ya faɗo da kuma ganyen bishiyar da bai faɗo ba ma Allah ta'ala ya sani ya san ganye nawa ne ya zubo yau din nan ya san ganye nawa ne kuma yake jikin bishiyoyin duk duniya subhanahu wata'ala idan gidanka akwai bishiya guda ɗaya to Allah ta'ala ya san yau ganye nawa ne ya zubo kuma ya san kafin rana ta faɗi saura ganye nawa ne zai zubo kai kuma baka sani ba kuma ya san yanzu ganyen bishiyar da ke gidanka guda nawa ne amma ba wanda ya san adadin ganyen bishiyar gidansa ko akwai babu wani ba wanda ya san wannan a ce ka irga ganyen bishiyar iya gidanka kawai an haɗa ka da masifa baka isa ba amma Allah tabaraka wata'ala ya san bishiyarka mai ganye nawa ce idan bishiyarka sun kai guda dubu to ya san ganyensu kuma idan ganyen zai zube ya san za su zube yau ya san guda kaza za su zube yau guda kaza za su zube gobe wa ma tasqutu min warqatin da wato abin da yake zubowa na daga ganyayyakin bishiya da kuma abin da yake tabbata wato ma'ana wanda bai zube ba illa ya alamu hafa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya san su ya san adadin wannan ganye din wala habbatin fi zulumatil ardi hakanan dukkanin wasu kwayoyi da ka sani duk wata kwaya da take cikin duhun kasa Allah ta'ala ya san wannan kwaya din sai ka tona rami sai kaga wata kwaya ko kaga wani kwaro Allah ta'ala ya san wannan duka a baka wasu kwaya wannan irin me ka rika tambaya wannan irin me Allah ta'ala san irin me kuma ya san guda nawa ne su kansu waɗannan din a duniya wala ratabin wala yabisin ko wanda yake wato danye ko wanda yake busasshe an rawato daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ratabin yake cewa shine wato adadin ruwa Allah ta'ala ya sani yabisin kuma yake cewa shine adadin daji Allah ta'ala ya san farfajiya nawa ake da ita a duniya wasu suke cewa ratsabin wala yabisin ana nufin danyen ciyawa ko danyen tsiro da kuma adadin tsiron da ya bushe haka kurin ka ga wata ciyawa ta fito kuma ta mutu ita kadai Allah ta'ala ya san su suno ne suka bushe din su ne yabisin ratsabin din kuma waɗanda suke raye da ganyensu a jike Allah ta'ala ya san su illa fi kitabin mubin Allah tabaraka wa ta'ala ce dukkaninsu waɗannan fa face suna cikin lauhul mahfuz shine kitabin mubin Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi yatawaffakum bil layl shine wanda yake karɓar rayukanku da daddare mana yayin bacci idan mutum yayi bacci wato ya zamto yayi wafaci kenan na fatan gani ba a cewa larabata cewa wato ba sa cewa mata fulanun sai dai su ce tawaffa fulanun izanama idan mutum ya yi bacci sai su ce da shi tawaffa mana ya mutu amma kalmar tawaffa ba kalmar mata ba saboda idan kalmar mata ne suna nufin mutuwar da ba zai sake da wannan rayuwar duniyar ba amma wafati mutuwar da zai dawo Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a cikin bacci ya kuma dawo masa da ransa lokacin da ya farka wa huwa allazi yatawaffakum bil shine wanda yake karɓar rayukan ku bil ana nufin a cikin bacci da daddare a cikin bacci domin cewa a cikin bacci ake nufi shine zai yi daidai da halin bacci na rana ma saboda idan ka takaita cewar kawai shi yake karɓar rayukanku da daddare to baccin rana shi ba a karɓar rai kenan a shi ma ana karɓar annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addu'ar da yake shine idan ya tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu ma'ana ya dawo mana da ranmu bayan ya karɓa ɗazu-ɗazu subhanahu wata'ala sai ka ga mutum ya yi bacci al'amura sun faru bai san me ya faru ba kusa da shi ma wa'insu abubuwan sun faru bai san me ya faru ba wani lokaci ka samu idan baccin bai yi nauyi ba a ɗanyi wani abu ya tashi ɗan baccin ya yi nauyi a yi al'amura da yawa bai san me ya faru ba to da an riga an karɓi ran bai san me ya faru ba a lokacin sai ya tashi an abin mamaki ne ya mamaki na fata gani Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake karɓar rayukanku wato a cikin bacci shi yasa yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to ya wanke hannayensa sau uku idan ya zo yin alwala fa innahu la yadri aina batat yadahu domin bai san a ina hannunsa ya kwana ba la'alla ya taba al'aurarsa ya taba kaza ya taba kaza yana cikin bacci bai ma sani ba shi ana hadisi yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to ya face hancinsa sau uku saboda shaidan ya bitu ala khayshumihi shaidan yakan kwanta wato yakan kwana akan karan hancin mutum Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ya'lamu ma jarhatun bin nahar Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana sanin abin da kuke aiwatarwa wato da rana duk kai kawo da kuke yi da neman abinci da kuke yi da ziyara da kaza da ayyuka ka je gona kai kaza Allah ta'ala ya san yau me kai amma kai fa sai in ka dawo ne kai tunanin in kana so ka tuna yau ina da ina ka je ka fara tuna waɗansu waɗansu al'amuran ma ba kai saka tuna ba ka yi kasuwanci yau a kasuwa ka sai da kaza ka sai da kaza watakila in ka zo ka manta ma ababen da ka sayar inda baka rubuta ba wallahu tabaraka wa ta'ala yace wa ya'lamu ma jarhakum bin nahar shine kuma yake sanin abin da kuke aiwatarwa abin da kuka aiwatar da yini da rana kenan sa'annan Allahu tabaraka wa ta'ala thumma yab'athukum fihi sa'annan Allahu tabaraka wa ta'ala ya tayar da ku fihi mana a cikin yini din da daddare idan kuka yi bacci in yi ne ya zo sai Allah ta'ala ya tada ku yana yin haka ne ku yi bacci ku tashi ya tashe ku ku yi bacci ya tashe ku ku yi bacci ya tashe ku liyaquda ajalun musamma domin Allah tabaraka wa ta'ala ya karar da ajalin da ya sama lokaci me ajalin da ya sama lokaci mana shine adadin kwanakin da za ku yi Allah ta'ala ya shirya wannan ne ku yi bacci ku tashi ku yi bacci ku tashi domin dai adadin kwanakin ku su kare kawai idan kuma ka ce ba za ka yi bacci ba don kar kwanakin ka su kare da wuri to duk yadda za a yi sai an kwana dai kai kana nan ko ka yi bacci ko baka yi bacci ba shi dai yinin zai zo ya wuce daren shi ma zai zo ya wuce kana cikin sa a ka to duk wannan abin Allah ta'ala ya ce ya yi shi ne domin wato ajalin da ya sama lokaci ya zo ya wuce mana domin kwanakinku su cika Allah tabaraka wa ta'ala ku koma gare shi muku hukunci idan kuma alkiyama ta kusa zaka ga ayin a kwana din wani abu ne wanda yake bai taka kara ya karya ba nan da nan zaka ga an wuni nan da nan zaka ga an kwana kana kwantawa ka ji an kira sallah kai yanzu yanzu nan fa na kwanta ko nake ai dama yanzu an ce fa yini ya fi tsawo ko daren bashi da yawa to yinin ma take nan da nan a ce an kira azhar a to kun nake yanzu fa dama fa an ce dare ya fi yawa to haka za a yi ta yi nan da nan kaga har ka kammala ka shiga kabari ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alkiyama ta zo kusa ma'ana duniya ta zo ƙarshe lokaci za a samu taqarubuz zaman lokaci zai rika kusanci sai ya zama shekara ta zama kamar wata daya yanzu ka duba fa kamar watan da ya gabata ne aka yi aka yi ramadan din nan kamar watan da ya gabata ne amma yanzu har ramadan ya sake zuwa wannan ya gwada maka alkiyama ta zo kusa duniya ta zo ƙarshe ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata kuma zai zama kamar juma'a ma'ana kamar sati nan da nan zaka ga an kammala wata ɗaya yanzu aka yi albashi ko zaka ji wani ya sake zuwa yanzu kudin ka ya kare zaka ji wani ya sake zuwa shi ma sake karewa yanzu ka biya wancan bashin fa yanzu zaka ji an sake zuwan ka biya wannan yanzu kaza yanzu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace sati kuma zai dawo kamar kwana daya juma'a kamar kwana daya ne kaga yau fa aka ta masallacin juma'a za ga kawai fara yau wata juma'a ta sake zuwa sai ka ji wani lokaci kana magana a masallacin juma'a kana jiya ai jiya da muka kuɗa wannan ai wancan satin kai saboda har ya dawo kamar kwana daya to waɗannan al'amura wato ababen lura ne fa saboda kowa ya gyara ayyuka ne Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ilaihi marji'ukum sa'an nan gare shi ne makomar ku take gobe alkiyama gidan lahira kuma yunabbi'ukum sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku labari ya labarta muku bima kuntum ta'malun abinda kusance kuna aikatawa duk abinda ka aiwatar Allah tabaraka wa ta'ala ya baka labari kai ka ma manta da al'amura da yawa wanda ka gabatar amma Allah tabaraka wa ta'ala zai gaya maka su za a tashi alkiyama mutane da yawa za su ga wani tarin lada sun mamanta ya aka yi suka samu wannan saboda kayi waɗansu ayyuka na alkhairi ka mamance da su ka halarci waɗansu salloli ka mamance da su ka yi waɗansu sadakoki ka mamance da su ka yi kyakkyawar kalma ka mamance da wannan ka yi hailala ka yi tasbihi ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka mamanta da wannan ka karantar da mutane addini ka mamanta da kayi wannan abu ka yi wasu ayyuka na addini ka mamance kwata-kwata amma Allah ta'ala shi bai mance ba sau daga waɗansu za su ga waɗansu lada sun manta ma ya ake suka samu wani lada kamar yadda waɗansu mutane kuma za su ga wani tarin zunubai sun manta ma ya aka yi suka samu wannan zunuban saboda sun yi laifi a guri kaza sun sunnata wa mutane kada sako kaza sun tanadar wa mutane su yi kaza su yi kaza ko da su sun daina kuma sun kawo mutane su zo su yi amma ba su gwada musu cewar su zabar wannan abin su ma sun bari ba saboda kan suna da commission a ciki Allah ta'ala ya kare na
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين hayyak Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai rinjaye mai karfi wato fawqa ibadihi akan bayinsa shine mai rinjaye akan bayi wa yursilu alaikum hafazatan Allah tabaaraka wa ta'ala yana aiko da masu kula masu kiyayewa akan ku ma'ana mala'iku hatta idza jaa ahadakumul mautu har yayin da mutuwa za za ta zo wa ɗayan ku tawaffatu rusuluna yayin da ainihin manzannin mu ma'ana mala'ikun mu za su zo daukar ranku wato za su zo daukar ran shi wannan bawa wa hum kuma su waɗannan mala'iku din la yufarridun Allah tabaraka wataala yace ba sa rangwantawa ba sa rage abinda muka umurce su da shi na daukowa rai din Allah ta'ala yace thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq sa'an nan su dawo zuwa ga Allah tabaraka wataala maulahumul haqq wanda yake shine mamallakin su na gaske ala lahul hukmu Allah ta'ala ce ala ku saurara mana ku kawo hankulan ku kuji lahul hukumu dukkan hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala ne shine mai hukunci wa huwa asra'ul hasibin Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gaggawar yin hisabi kulka ce da su man yunaddikum min zulumatil barri wal bahr wane ne yake tseratar da ku daga tsananin wato dufai na tudu da kuma ruwa ma'ana daga tsoron abun tsoro na kan tudu da kuma abun tsoro na cikin ruwa ko abun tsoro na daji da kuma abun tsoro na cikin gari tad'unahu tadarruan wa khufiyatan wanda kuke roƙansa kuke kiransa tadarruan kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuma kuna yi ƙasa ƙasa kuna koyewa kuna tsoronsa kuna cewa la in anjana min hadhihi idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya tseratar da mu daga wannan fitinar da muke jin tsoro lanakunanna minash shakirin lalle za mu kasance daga cikin masu godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala ma'ana za mu yi kyawawan ayyuka za mu yi tauhidi Allah ta'ala ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi shine al-qahir al-qahir wato wanda yake da karfi yake da rinjaye akan bayi wa yursilu alaikum hafazatan shine wanda yake aika muku da wato masu kula da ku wato mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah tabaraka wa ta'ala yace lalle akan ku akwai masu kula da ku masu kiyayewa ayyukan da kuke yi wato mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala yace hatta idza jaa ahadakumul maut har yayin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku tawaffatu rusuluna manzanninmu sai su karɓi wato ransa manzanni ana nufin wato mala'ikunmu wannan ya gwada cewar mala'ikun da suke zuwa karɓar rai ba mala'ika ɗaya ba ne sai dai mala'ika ɗaya ne yake karɓar rai haka malamai na tafsiri daga cikin magabata waɗansu suka ce abin da ake nufi shine wato mala'iku ne da yawa ma'ana kwamaci ne na ɗaukar rai amma mala'ikan da yake da ikon ya zaro rai guda ɗaya ne amma tun da su sun tafi cikin wannan kwamati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da cewa su ne masu karɓowa rai amma guda ɗaya ne shi ne malakul maut shi kaɗai yake zarowa rai waɗansu malamai suke cewa a'a ana nufin mala'ikan mutuwan ne guda ɗaya aka kiraye shi da wato aka kiraye shi da sunan jam'i rusuluna ana nufin suka ce ana nufin manzo guda daya amma dai wani suka ce a jami'i ake nufi mana kwamati ne cewa kuma kwamati ne wannan hadisin barra zai karfafa wannan maganar wanda yake ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mumini idan ya zo tafiya gidan lahira ransa aka zo daukar ransa saboda mutumin kwarai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa nazala ilaihi mala'ikatun minas sama bidul wujuh mala'iku za su sauko daga sama zuwa gare shi da fararen fuskoki kamar rana idan mutum zai mutu a matsayinka na musulmi a matsayinka na mumini duk lokacin da za ka mutu mala'iku za su zo maka daga sama da fararen fuskoki ya ce kamar rana idan suka zo za su karɓi ran su ce ya ke wannan rai da daɗa tsarkakakkiya ki fito ki tafi zuwa ga yardar ubangiji sai su ɗauki ran cikin sauƙi mala'ikan mutuwar yana zarowa ran annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za su bar shi a hannunsa ba wato daidai da kiftawar ido za su karɓa dama za su taho da wani kyalle ko wani yadi fari tas mai kamshi daga gidan aljanna yana curowa ran za su saka ran a cikin wannan kyalle ɗin ko cikin wannan tawul ɗin su naɗe a ciki sai su tafi da shi zuwa ga sama suna zuwa sama ta ɗaya sai mala'ikun sama ta ɗaya su ji kamshi su ce wannan wannan rai ce wacce rai ce wannan tsarkakakkiya haka mai daɗin kamshi haka sai a ce wane ne ɗan wane wane wane ne a faɗi mutum da kyakkyawan sunansa da aka naɗa masa aka naɗa masa a nan gidan duniya a faɗi sunansa da gid- da sunan babansa su masa fatan alkhairi a wuce da shi a je sama ta biyu su ma su ji kamshi su ce wannan wace rai ce haka wane ne dan wane sama ta har a je sama ta bakwai Allah ta'ala sai ya ce ku me da shi zuwa ga ƙasa dama da ƙasa din muka halice su da ƙasa wato a ƙasa din suka rayu kuma ga ƙasa din zamu me da su sai a dawo da ran lokacin kuma an sanya ka cikin kabari sai a dawo maka da ranka ba lokacin kuma mutum zai tabbatar fa lalle ya mutu ne sa'an nan mala'iku sai su zo su tambaye mutum man rabbuk wa man rasuluk wa ma ilmuk wa ma dinuk su tambaye mutum ne hadisi manzo Allah ce idan mumi idan wato kafiri ne kuma ya zo mutuwa mala'ikun za su zo masa dai wannan tim din za su zo su ce ya ke wannan rai kazama mai dauda ki fita zuwa ga fishin ubangijinki annabi sallallahu alaihi ce sai ran ya wawwatsu a cikin jiki ba zai taru guri ɗaya ba ya zama yana can yana can ya rarrabu cikin jikinsa saboda a tatso ran ma kadai a azabtar da shi sannan sai a tatso ran a cire shi suna yana ciro shi za su karba su nade shi a cikin wani abu da suka zo da shi daga wuta su saka ran a ciki a kulle shi a cikin wannan abin da aka ɗauko daga cikin wuta saɓanin na mumini ke suna zuwa sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su ji wari da ba a taɓa jin irin wannan warin sai su ce wannan wacce rai ce haka mara alkhairi kazama mai dauɗa ce wane ne wato su yi tir da shi su yi alawadai da shi har aje da shi sama ta bakwai allah ta'ala ce kume da shi kume da ransa shi ma jikinsa maka mai da ransa jikinsa yana cikin kabari a lokacin sannan mala'iku su zo su tambaye shi marrabu sai ya ce ha hala adri wa man nabiyyu sai ya ce ha hala adri wane ne allanka ya ce a a ban sani ba ya ce ha ha ban sani ba waye manzanka kawai yayi ihu yayi wani gurnani ya ce bai sani ba a hadisin bakar manzan Allah ya ce sai mala'iku su dake shi da wata irin guduma ta karfe idan yi wata kawa dukkan abin da yake kusa da kabarin zai ji sai dai mutum da aljani ne kawai ba za su ji ba amma dabobi da bishiyoyi da sauran kwari kowa yana jin sa yana iyo Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hum la yufarriqun su wannan wato mala'ikun namu ba sa takaitawa ba sa rage abin da muka umarce su da shi thumma ruddu ila Allah mawlahumul haqq sa'an nan a mayar da su zuwa ga Ubangijinsu mamallakinsu na gaskiya a mai da su zuwa wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi su mala'ikun za a mai da su za su koma gurin Allahu tabaraka wata'ala bayan sun karɓi ran shine mamallakin mala'iku ɗin wasu suka ce a'a ana nufin sun maruddu ilallahi maulahumul haq sa'an nan a mayar da ran muminai shine mamallakinsu domin wa'annan kafirina la maula lahum domin dama su ma wato kafirai ba su da maula ba su da majibincin al'amari ba su da mataimaki saboda haka sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi sun maraddu ilal ruddu ilal lahi maulahumul haq suka ce ana nufin muminai kadai su ne suke da maula wasu suka ce a'a abinda ake nufi da muminai da kafirai duka ake nufi a wannan ayar ma'anar maganar shine a wattar ayar cewar su kafirai ba su da majibincin al'amura a can ana nufin wato ba su da mataimaki shine Allahu tabaraka wa ta'ala a wannan kuma ana nufin ba su da wato a wannan kuma ana nufin maulaɗin anan ana nufin mamallaki mana wanda ya halicce su mana shi ne ya mallaki kafirai din shi ya mallaki mumine shi ne ya halicci mumine kuma shi ya halicci kafirai saboda haka kun marudu ilallahi maulahumul haq sa'an nan a mai da su zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala mamallakinsu na gaskiya da suke cewa gumaka su suka mallake su su suke bautatawa wannan mamallaka ne na ƙarya maulahumul haƙu shi ne Allahu tabaraka wa ta'ala na fata an gani Allah ta'ala ya ce ala ku saurara ku ji ku kawo hankulanku lahul hukumu hukunci fa na Allah ne Allahu tabaraka wa ta'ala shi ne mai hukunci wa huwa asrarul hasibin shine mai gaggawar hisabi mana ba wanda ya kai Allah tabaraka wata'ala gaggawar hisabi saboda shi yana da ilimi akan komai amma shi dan adam idan zai yi hisa- hisabi ma'ana in zai yi hukunci hisabi din ana nufin wato hukunci idan mutum zai yi hukunci ga wani alkali idan wani yi bayani wani yi bayani sai ce ku je mun daga sati ɗaya ko sati biyu saboda mai a ƙara bincike ko kuma su ɗin idan aka kwana biyun a jimi za su ɗayan zai sake faɗa shi ma ɗayan zai sake faɗa ko zai canza daga abin da ya yau me yasa wannan saboda shi alƙalin bai san gaibu ba bai san hakikanin abin da ya faru ba amma Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya san hakikanin me ya faru kaga zai hukunci cikin sauri kuma shi subhanahu wa ta'ala ba kamar dan adam bane ba subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace kace da su shine wanda yake tseratar da ku min zulumatil barri wal bahr daga ainihin dufai na tudu da kuma na cikin ruwa wanda kuke kirayarsa tadarru'an wa kufiya kuke kiransa wato a fili da kuma a koyi tadarru'an wasu ke cewa cikin kaskantar da kai wasu kuma ce a tadarru'an ana nufin alaniyatan wa kufiyatan kuma ana nufin sirran ma'ana wanda kuke roƙonsa a fili da kuma a koye kuce cewa la'in an jana lalle idan Allah ta'ala ya tseratar da mu min hazihi daga wannan duffai din ma'ana daga wannan fitinar lanakunanna mina shakirin lalle za mu kasance daga cikin masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a nan za mu taƙaita saboda yanayi na lokaci abinda na fassara mana da dai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka samu cika da imani ya ubangiji ka amsa mana ibadojin da muke yi waɗanda suke ta kai kawo wajen shirya wato gudanar da wannan tafsiri Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi ka saka musu da gidan aljanna ya ubangiji ka ƙara wa garin nan albarka da kuma zaman lafiya duk wanda suka riga mu mutuwa cikin al'umma musulma Allah ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah ta'ala ka sa mu cika da imani subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah